بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha ɗaya ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu. Darasinmu da ya gabata muna cikin su ta gafin, na ga mun tsaya aya ta arba'in daidai, sha Allah za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya. Kahin nan akwai ‘yan tambayoyi’ kayan tambayoyi akwai ɗan gyara sati da ya gabata labari da na ambata na wannan tsohuwa wadda manzala ce ba za ki zamanto ba kaman tsohuwa ta banu isra'il asalin maganar ba tsohuwa ba ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen ko sun je wajen wani bakauye ne ya musu isani sai manzala ce ka same mu ma'ana a mai shi ma sakamakon alkhairi to shine da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan ba kauye sai maza Allah ce me kake bukata me kake so a maka a waje na shine ta rasulullahi na qatan eh jama'ar hilha kuma yace wa anuzan yahlibu wa ahli ya rasulullahi abin ke bukata kurin ni aban taguwa da sirdinta kun sai hawa da yan akuyoyi wanda za ka shi nono a gidana sai annabi manzo Allah ce mishi ba za ka zama to ba ku yi mutane ku yi wannan wayo tsoho bunin sara'il wata nema wanda Musa ya nema a wajenta ta gwada mai kabarin Yusuf ta ce ta ba za ta gwada mishi ba yadda sharaɗi guda ya ce wani sharaɗi ne ya ce sharaɗin ya zamanto ta zamanto abu ke zama shagidan aljanna ko ta ta tsohuwa ta nema aljanna ta ce ba za ta gwada kabarin Yusuf ba sai an mata alƙawari zan mi Musa ta ce a Musa zama da kai gidan aljanna Musa ya ce a'a abin ya ƙari na Allah mai wahayi cewa ka ba ta abin da ta roƙa shi manzo Allah yake ce ma wannan bawan Allah ka nemi ma wannan tsoba ta yi wayo tsoba ta yi wayo ta yi ka wayo ka daga nemi aljanna ba ka nemi taguwa da ta akuya shine kenan kuskuren nace tsowa kenan shi sahabin wannan arabi ne mutumin kauye na annabi ya mu'amala da shi yake mashi labarin wata tsowa ta banu isra'il shine dan gyaran sai tambaya da na samu akwai wanda iya maganar idan mutum yana kasaru in ya je garin da yake wani halin kasar zai kasar ne a inda yake ko a masallaci da akwai masu ganin suna kasa sai ibin limami mazamini su yi raka a biyu su zamna wata kuma su ga a san mai kasaru bai bin limami mazamini abinda ke hadisin abdullahi bin umar haka abdullahi bin abbas abinda ya tabbata ibn abbas ya ce baban ya ce sunna baban qasim sallallahu alaihi wasallama ga matahi idan ya don amma tambaya ne amina abdullahi bin abbas akan cewa idan mutum ya zo dan bulaguro in ya sami limami in ta saka ibn abbas ku yan maka ne idan muna tare da ku muna bin ku mu cika sallah an maka koma musu kin yan bulaguro in muka sallan sallah ita musu wannan ita sunna baban kasim sallallahu alaihi wasallam kenan sunna baban kasim sallallahu alaihi wasallam dan bulaguro in ya zo gari da liman bai ce kuma ge ya kallo abin da ke sunna shi sai bi limami mazhabini ya cika sallah yadda libin ya cika in ta kama kasaran shi a gida shi kadai eh kasaran shi kuma shi kadai ko in bulaguro sun sanar kasan har kenan nan ba magana ka zamna ka ciko raka ka zamna ai biyu har ma abdullahi bin umar wani ke mai tambaya yace shi dan bulaguro ne yace mai bin umar ni dan bulaguro ne na zo na samu limami mazamni na samu raka'a biyu ta karshe raka'a hudu ibn ishab ibn umar sai abin da ke ni tunda shi ni gare ya kan biya kare sai kalle shi mai dariya yace sai ka ci ko su sai ka ci ko wancan biyu kina shi ne bayan ibn abbas kina tunda baban kasim dan bulagoro in yi mazabnin gida kun bin shi kamata yi kuma amma a lokacin sallar shi ta koma hudu ko biyu ka samu ya ka ci ko biyun wannan shine kenan abin da ke sunna ta baban kasim sallallahu alaihi wasallam sai amin sai magana ta magana kuskure za mu ibi limami a ungomu yana kuskure a fatiha na misali wala ralina ɗanwa lamarin addini babu wani abu sabo duka wannan masaha ba ka koma duka hanafi ne ka shafi'iya ce hanabila ne malikiya ce bari na malaka aiki duk wannan sun yada sun tabbatar limami kuskure iri biyu ne akwai kuskuren da bai canza ma'ana an ce wannan makaruhi ne an akwai wani shiyehi zanen salasan iya ce fali in kuma a ƙarƙon likita billah wanzu ku limanci wanda ku karatu da na gasa sharaɗi limanci iya karatu to shi ne sharaɗin kuma kuskuren iya canza ma'ana suka ce canza harafi da harafi ko canza misali irin damma al'amutu ko iyaki irin wannan ya ce wannan san bai halitta ya yi limanci duka sun yarda da haka nan me ya canza harfi da harfi yan wasu misali gairin magarubi alayan wala ralina kaga magarubi race ya mai da ya mai da dadara ralina dalina ya mai da dadara haka akwai matsala haka wannan washi ne wa abin da yake hili karara sauran harfa ma dai haka suke zamantowa yan akwai abin da aka ba a kawo ba misali iyaka na'budu wa iyaka nasta'in zaka wani yayin kira amma maka ya ce iyaka na wa iyaka cewa rishin shadda saman ya iya da hadari me ma'ana iyaka ma'ana hasken rana kamar ibn kasir kuma tafsirin shaka ke bayani ibn kasir cikin tafsirin sura fatiha da yi cewa wanda ya ce iyaka kamar ya ce iya bauta mu hasken rana akwai matsala ko yanku ce iyaka na abu da kai kai nake bautawa kada abin ya koma kana bauta mu hasken rana haka ibn kasir cikin tafsiri to kuma gaji ba cikin tafsir ibn kasir kenan hadari ne canza kaga wannan kurin shadda ce kurin canza iyaka yace yankun iyaka kin dole kana aya tara wajen iyaka ka ce iyaka iyaka na abu zaka mutai wani yayi kira amma nan bai kai wai ka aka ba har amma ya ga yayi kurin iyyaka wa iyyaka nasta'in a dole ai iyyaka na abu wa iyyaka nasta'in dole a ji haka dan gyaran sallah kace iyyaka to kace kana bauta iyyaka na abu ina kai ina bauta mu hasken rana ne shi kuma ta ake iyyaka kai kadai nake bauta mu iyyaka na abu wa iyyaka nasta'in kaga bautar hasken rana kana bautar kana neman taimako wajen hasken rana kaga ko matsala da ka yan wawa kenan a takaice din limami da bai iya karkira ba cewa bai zama bai halitta limanci kurin abinda suka ce malamai magabata in ya zamanto limami ne ku yan garin ko yan guwa wajibi ne kanku an ɗaura muku canza limami in bai gyara ba in zai gyara a gyara shi idan bai gyarawa a sauya shi idan ya zamanto cewa kai ka iya kira'a bai halitta san ka biji sallah in ka san ka san kuskuren bai halitta ka biji sallah amma ce wanda huwa ka huwa shi ma dan wani shi ma da iya kun babu ne ma mai garin shi wani ya abu a sabga lafiya kuma amma ka iya ka bi shi gaskiya bai halitta ya iya wajibta kenan gaskiya a dibi liman ka hasa liman a sa wa kamata liman ci gaskiya Allah ya shirye da mu sai wata ke cewa mijinta ne in ta tambaye shi abu sai ce kurin bai ba dawa bai ba ta haƙuri ma kurin ya ce babu kurin bai ba ta haƙuri musamman nan mai tambaye ta nan ba tambaya ba ci na gani kurin wani abu ne na mu'amala ba san ba abin da shi yake ne bai ba ta haƙuri in gace haƙuri ya shi ya ga cewa ya ce haƙuri kamar ba kenan ya lahi ne da an ce ai haƙuri kenan iyayewa kamar ya ɗauka ya lahi ne kenan bai ba dawa ko ai haƙuri kenan akwai hanawa ce ko shi dai a takaice dan ta gudu na sai musana Allah ce za magana dai ayi magana mai kyawu ne abin da za ta iya samun nutsuwa a mata da gida kula shi lafiya kure kana mata magana mai kyau kuran shi Allah rama bismillah
wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار كما تدعونني لأكفر بالله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم نعم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار kada ku mance muna cikin bayanin wannan bawan Allah mai imani na hada fir'auna wanda yana wannan hada amma yanzu ya ga za a ɗauki wani mataki wanda bai iya haƙurin ɓoye aƙida dole ya bayani don kare gaskiya wannan cikin bayanin zai mun zo inda cikin ci gaba dai da ya zai bayani da wa'azi da nasiha ga fir'aun jama'a shi. bayan kira da yake musu suna ga ma'ana rashin fahimtar shi ko barin abokan tahiya ko barin dangi na barin abin da aka da uwaye da kakannu tabbas bayanin da yake yi sun tunkare shi da neman barin abin da yake so sa gaba shi ne ke cewa ya kawo ya mutane na kaga hanzu dai akwai wata atifa ta nashi ne jama'a ta ce yan wani ne dangi na hanzu iya tare da su iya neman musu alkhairi ne ya kawo ya jama'a ta mali adu'ukum ilan najah me yasa me ina kiran ku zuwa ga tsira ina kiran ku zuwa ga tsira wata da'unani ila nar kuna mun kira zuwa ga wuta iya kiran zuwa ga tauhidi bin annabin Allah Musa alaihi salam kaga nan suna kiran shi ya tsaya bauta uwaye da kakannu tsaya kan galgajiya shine kira iya kira suna neman shi ba zo na haka aka annabi sallallahu alaihi wasallam duka annabawa annabawa haka aka mishi aka aka sabo kulli al-kafirun haka suke nema annabin ana ce shi ma ya dawo ya sare da jama'a suna ga barin hanya ne abin da da uwaye da kakannu ka bari suna ga matsala ce haka nema annabin ma ya dawo shi ma ya abin da aga da uwaye da kakannu irin wannan kira shi ma saka mishi shi na ke ga kai cokin su dan mi ina kiran ku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga wuta yake tafsirin irin kiran da suke mishi tad'unani li akfur billah wa ushrika bi ma la tulibi ilm kuna kira na in kafirce ma Allah in gama Allah da abin da babu hujja kan shi hakan suna mai kira ne kina yayi abin da suka gada uwaye da kakanni ya bi addinin fir'auna yace ina kuna kira na in kafirce mu Allah in gama Allah da abin da babu hujja kan bautar shi alhali wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar shine hanya ta tsira ke da najat ni kuma ina kiran ku zuwa ga hanyar mabuwayi mai gafara kana akwai maganar sifa bi ta Allah al-aziz Allah mabuwayi ne Allah abin da ya so ke yi iya da izza da buwaya a lokaci guda al-ghaffar iya mai tausayi iya amsa tubabawa kaga ji hankalinsa ga izar Allah kuma da tausayawa ta Allah gabayi Allah al-ghaffar ne duk da kai zaka tuba ko bai karba me yace ga musu gaba لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا وأن مردنا إلى الله وأن المفسدين هم أصحاب النار yace la jaram kamata tabbas babu wani kokonto tabbas annama tad'unani ilay laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah tabbas abinda kuke kira na zuwa gare shi na bautar wani Allah ba shi da haƙƙin bauta duniya ko lahira bai amfana komi wajen biyan bukata duniya ko lahira wannan Allah ka cewa mun azana game da min dunullahi wala tajibu lahu yawmal qiyamah ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
Allah ka cewa man azal waye bata kenan babu daidai da shi man yadu min dunillah din mai batar wani Allah mai kira wani Allah babu da shi bacewa da barin hanya yace iya kira mi man la yastajibu lahu yawmul qiyama kana kira wanda ba zai amsa maka ba har tashin kiyama kai ta kira kai ta kira bai an haya ma komi har tashin kiyama kuma kiyama ma an tashi amma kiran da kake yi wa ma an du'a in gafilu ba sama ma kana yi kana yi a banza ne sai Allah ke cewa Allah ke cewa in tad'uhum la yasma'un إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو ولو سمعوا سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك مثل خبير na'am Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa'annan abin bauta wanda ba Allah ba ko da kun kiraye su ba sa ji ma kuna kiran banza ne kace ma walau sami kaddara masu yi suna ji mustajabu da ba sa iya amsa muku kira kuna aikin banza ne kuma yawmul qiyamati yakfuru mushrikukum kuma gobe kiyama za su kawo ce san ma mena- me yake cewa yakfuru mushrikukum za su kafirce mai shirka da kuka yi haka nan kiran wani Allah shirka ce da Allah mu za su ce mu ba mu ba ku kai za ku ji ba mu ba ku za su namana ne rabuwa da ku na ce nan to la nabiyuka misal khabir ba mai baka labarin gaskiya irin ƙwararre wanda ya san abin Allah kenan ana tabbata haka zai wakana da haka Allah ya ce iya gaya musu cewa wannan abin da kuke bauta wani ba Allah ba laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah bai da haƙƙin bauta duniya da lahira kuma abin da kuke wani an kare wa annama raddana ila Allah duka za mu kare da mu da ku gaba daya makoman mu dole kowa zai koma ga Allah kuma wa annal musrifin hum ashabun nar an koma ga Allah tabbacin duk maballaci mana mushriki duk maballaci shine abokin zama shine dan wuta ana mai zama gidan wuta tabbas amma yace ba sa tazkuru فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله نعم.
إن الله بصير بالعباد ɗan wannan bawan Allah duk abin da zai yi da kun ji dai tun wajen kwana muna bayanin wa'azi da yake wa mutanen ɗan uwashi ɗan duk hada fir'auna to amma fir'auna ba shi da rabon shirya da jama'a shi duk wannan wa'azi da ya isar ba amfanin da ya musu yanzu shine yake cewa fasatadhkuruna ma aqulu lakum wannan wa'azi da nake muku wata rana za ta zo za ku tuna irin abin da na gaya muku buku ba za ku faɗi rana za ta zo za ku sakamakon wa'azi da nake muku da kuma lamari na amma me za ku yi a kaina me za a mini wa fauda min ilallah na mai lamari na gaba ɗaya na mai dama Allah abinda Allah kuma shi ne ni dai na isar kuma za ku faɗi ni kuma lamari na duk abinda Allah yi na mai dama Allah lamari na gaba ɗaya kuma na san inna Allah basirun bil ibad Allah yana ganin bayan shi ya ga duk abin da ake wannan haka wa'azi ko karshen wa'azi da yawa yan hada fir'auna kuma basu bi ba mai Allah ya ce fa waqahu Allah fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wani ya tabbatar ma kenan kenan an nemi a gama da shi an nemi hallakar da shi ban duk wannan wa'azi da ya din musu yarda ba ƙarshe Allah ce fawqahu Allahu sayyi'ati ma makaru Allah ya kare wannan bawa Allah mai imani daga mugun makircin su kullu so mishi kenan an so a mai makirci a gama da shi amma Allah ya kare shi daga cutawar fir'auna da jama'a shi su kuma wa haɗa bi ali fir'auna su ulala su kuma mutanen fir'auna jama'ar fir'auna fir'auna su kuma tabbas alƙawalin Allah na azaba ya tabbata a kansu domin an dirmiyar da fir'auna da jama'a a cikin ruwa shi ya tsira da an ta ya tsira da annan Musa da salam Musa ya bidan ya imani ya Musa shi aka tsira Allah ya ce wa'annan mutanen fir'auna النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
نعم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب التي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا mutanen fir'auna bayan anan Allah ya halakar da su an bi bayan su domin wannan so mun tabace duk kahuri irin azaba da Allah zai ba kahuri a duniya so mun tabace suna mutuwa kuma sai azaba ta barza yace wuta annaru yuraduna alaiha huduwan washiya ana bujuro musu da wuta safiya da marice so suna cikin azabar Allah ba ta kiyama ba suna cikin wannan shine hujjar malaman al-sunna jama'a kan tabbatar da azabal kabari za a musu za a bujura su ga azaba wuta sahiya da marce ta wayo mata qummu satu adkhilu ala fir'auna sul azab kaga nan azaba ta warko kenan daga ina azaba ta barzakhiya ana masa azaba dare da rana sahiya da marce kuma gobe kiyama Allah zai ba ta umarni a sasu gidan wuta cikin mummunan azaba shin cikin wata ruwaya wanda bukhari ka musulmi ya kawo da tana da yadda wannan aya ta tabbatar da azabal kabari ga wanda ya mutu kafin kiyama a ruwaya da take cewa da mazala yana cewa inna ahadakum idza mat urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli janna fa min ahli janna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar wa yuqal hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah azza wa jalla ila yawm al-qiyamah annabi naka cewa idan yace dayan ku idan ya mutu ana bujuro mai a kabarin shi ana bujuro mai sahiya da marece in ɗan aljanna ne yana samun ni'imar aljanna sahiya da marece haka idan ɗan wuta ne shi ma sahiya da marece haka za a ana gwada mashi ga gidanka har Allah ta da kiyama ya wani shi ne cikin ake kina azabar kabari wani ta wannan aya ake gaba da sauran hadisan sunna su suke tabbatar da azabar kabari tabbatar ta ce ƙur'ani da sunna na kuma sai inkarin azabar kabari irin mutazila da sauran suna inkarin ba ba azabar kabari tabbas ta tabbata azabar kabari kuma wannan ita azabar kabari yan ana yin ta ne kahin a ta da kiyama ita rayuwa ce a ta barzakhiya kai ka bar duniya kuma kiyama ta shi ba wannan mara wannan tsakani ne ake yawan rayuwa haka za a yi ta gana ma kana ga bala'i in na aljanna ne iya samun ni'ima da ganin matsayin shi da gidan shi sahiya da marice in dan wuta da shi ma haka wannan bayani ga gidan na aljanna ne ana gaya maka wannan shine gidanka kiyama in ta tashi haka ne nan ne gidanka a gobe kiyama shi ma dan wuta ana gwada mai azaba kenan ko da ana bujiro mai da abin da ke ciki in ma ni'ima in ma azaba in wannan akwai mai shagaluwa eh ai akwai ceto ko baki amma ai akwai ceto in wa ka san ceto an ce a ceto ka ka shiga hannu ma ko kuwa daga an ce a ceto to ka shiga hannu a nan duniya iya kana gidan kaso a ce a mai ceto ka shiga hannu dai zai ceto in wa an an ce a ceto ka gidan ka shiga hannu kaga mai hankali bai kamata ba jiran wai ceto a tun daga nan ka guji mai iyaka iyaka iyaka ba kokarin ka sai ta baci kaka yadda kai jiran ceto wai kana na wai sai ta baci a hudo ka a a Allah kiyaye yanzu yan waka yana je wuta ma amma dan Allah kurin zaman kabari kadai bai shiga bala'i ba aike shi ce to a kiyama ke jiko kan yi kiyama ne a hudo wasu ko a jika ka shiga ko an saka wutar kai shekara ɗari ko shekara dubu a hudo ka ko ɗan dubu shi da baki abin da Allah so ne ko za a ceto ka to kayan aje kiyaman ma zaman kabari kun yi shiga bala'i shi gudun da mutum ya mutumin banza zai mugun zama kabari ba kan mutu kana shan giya kana ɗan liwaɗi kana makareci kana mazinaci kana ɗan bida'a kana cikin mugun haliwa eh kana cikin mugun hali duk wannan sai kiyama ne in ta tashi zai a magana ceto to ba ka citan ba zaman shekara dubu nawa kai azani Allah kiyaye mace ya guje ma iya ka gujewa shi wallahi kada shiga kaka shiga hannu Allah kiyaye shiga hannu Allah kiyaye ta haka ne mutum wannan rayuwa ta barzakhia Allah kada san zaman zaka cikin ta yace kenan Allah ya bar umarni yace su dai mutanen fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya za a guduro su ga wuta sahiya da marece wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab alazabar umarni ga malaiku ku sanya mutane da fir'auna cikin mummunan azaba Allah kiyaye ci gaba
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
to kaga abin da ake gudu ta ɓaci Allah ya ce wa idh yatahajjuna fil nar ka ambata mutanenka labarin 'yan wuta lokacin da ake gardama da jayayya da raddi tsakanin 'yan wuta daman kullum akwai jagoran bata haka take kuma akwai na shari'a suna na magana jagoran bata ya ja su sun bi shi kuma Allah ya kuɗi a wuta shi ne su Allah ce a wannan hali da ake wannan jayayya su wane ne fa yaqulu du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a ya ku bai mabiya za su ce ma jagorori mu ha kun ga a duniya ku ne muke bi ku ne jagororinmu kuma yanzu ga a wannan halin fa hal antum mughununa anna nasiban minan nas za ku mana amfani ku kare mana wani ɓangare daga wannan azaba ta wuta da muke ciki? ɗan wannan yana wakana lokacin da ake musu aka ce gashin balangu gashin kilishi ba aka ce gashin tsire gashin tsire ce ƙasa aka ce dole ga wuta ba kamar tsire ba shi kai tsaye ne gafi da wutai amma ga kai wani mai shi wani balangu a ko dan abu aka karawa shi kai tsaye ne wannan wannan aka ce tsire eh shi kai tsaye ne Allah ce lokacin da ake wa ɗan wuta gashin tsire Allah ke ban labari yawma tuqallabu juwahum fi nar azab yawma tuqallabu wujuhum
finnar
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون Allah ya ce Allah ya ce yau mutu kulubu يوم juwan تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا
rasula na'am وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا
ba kare ba ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
jazakallahu khairan Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhahum finnar ranar da za a rika juya su a cikin wuta irin kashin tsiran da ana juyawa ana juya nan ana juya nan yace yaqulun ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula a lokacin da suka neman dama kalmar laita abinda bai abinda kake guri bai samuwa da wahala bai samuwa za ta ce dama mu yi ɗaya ga Allah ga manzo na Allah ka wani iya karantar da kai kenan a duniya sun ƙi amsar kiran Allah da manzo na Allah wani ya ja su shugaban ɓata ya ja su shi sa za su ce wa ƙalu rabbana inna a ta'ana sadatana wa kubara ana fa'adallu na sabila za su ce ya Allah yanzu kenan sun tabbatar da kurinsu bayan ta ɓaci za su ce ya Allah mu dai a duniya mun bi manyanmu sada da kubar ana kamar da suka sace ba a nan magana mun bi jagorori na kira da sunan addinin ƙarya ko ka ce- ja- manyan gari ma'ana manyan gari sarakuna ko masu gari masu kwaji aji ɓangare biyu suka bi kaso da yawa ɓata a gari wani lokaci wani ne shugaba akan addinin da ƙarya zai ka neman juya gaskiya don ka a gane wani lokaci kuma shugaban kudin da sunan shugabanci sunan manyan gari tsani abu gaskiya wannan biyu ne da mutane in ma shugaba da sunan addini ya kai kuma baro ku ko ko shugaba da sunan mulki da sunan sunan manyan gari tsani abu gaskiya za su ce rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana kubara'ana fa'adalluna sabila ya Allah mu dai a duniya mun bi manyanmu jagororinmu da shugabanninmu sai fa'adalluna sabila suka ɓadda mu daga hanya wadda aka kiraye makanta yanzu me suke nema rabbana ati min da'afin min al'azab wa la'anhum la'anan kabira za su ce Allah muna roƙonka Allah wa'annan shugabai namu azabar da ake mana a wasu a wasu biyun tom Allah ka tsine wasu albarka kaga da tsinuwa ya ce tsine ma shugabanni sai musu Allah ya sa dan wa dan Allah me bambancin ka a yau dan wa dai wannan Qur'ani ba ba sai Qur'ani ta annabi Qur'ani hatta shin kiyama Qur'ani litan Allah ne hatta shin kiyama dan wa dan Allah me bambancin wannan yanzu yanzu ana kiran al'ummar duk mai hankali ya sani na ƙasashenmu yadda shirka don bida ma rike ce bida ma yawan rike ce wallahi har da cikin ya wuce magana bida kaɗewa da damu da ma don bida ya watan ka hutu ba ka sha azaba to abin shirka dumudum dumudum ake da shirka ita bida ya rike ce ƙasashenmu haka aka tashi malami ba kai ba almajiri ma iya kiran rauƙa yalu dimu da yalu haka ka yalu iya kiran aljini malam da ya ce malam ga san asan malam na sha ɓata malam gobe da nisa ya sai na za a yi ya aukata wannan ko ya wani kurciya ya gargari aiki da nasiri ka ga littattafai irin na sai anan sananne shamsu malu kufura shamsu malu kufura mutane sun dumin ganshi duk mun- mun karanta mun ya wannan gaiman yaki Allah kiyaye ne littafi ne kato abin da cin taku littafi ne kurin na tsiri na kasa-kasa iri-iri na hannun kashe mutum na hukata mutum a sa kaga hoton mutum wata aina aljani aljani da sunan Allah da sunan wani aljani da sunan annabi anan sunan wani sahabi haka aka yi littafin gaba da kawai littafi ne ya yi ƙwani girma Allah littafi ya yi girman ƙurani kuma littafi shi ne hannun malamai duk sun iya wani sharri an iya ko abin mamaki kurin sharri ne a hallaka a kashe a haukata aiwa ne kurin an waka ka tashi ita bidaya ga daga bidaya rike ce Allah bai da rubuta wannan rikiya ce ɗan wahi Allah kawo su jama'a za mu ce malaman sunna suke kiran al'umma ku warka ku koma ga ƙur'ani da sunna wannan ƙur'ani akwai shi gidan kowa sunna ga ta nan ba ta sabace ba ta uwansa bace ba sunna da ta suke hannun kun haddisai ku buɗe ƙur'ani da sunna ku yi aiki da su ku so ba da ra'ayin wani ba da ra'ayin yadda yake wajen salafin salih in wajen Allah me yayi abin yaki da wannan da Allah mutum in dai ba bata ba dan cuta da yaudara me zaka faɗa da wani ba Allah me zaka faɗa da su tsakani ga Allah me abin faɗa ga Allah sunna cikin wani manyan gari ne Allah ya kashe ga Allah mai cikawa tare ke da su da irin wani malaman yake cewa wani a cikin jama'a an yi wata sadaka ce ke biranan an san shi kuma tare da su ya ce waɗannan mutanen inda mutanen ƙware ne da sun kama ma ahalus sunna ko ce yin zala ya ce kowa sun nan da mun tashi irin abin da aka yi da bidiyoyi da suke waɗi ya ce maimakon ku kama musu a sai daidai kun kuma kuna adawa da su me ne laifin ahalus sunna da Allah duk wata magana kun shari ne kuma gobe kiyama la ta kunci me ne laifin ahalus sunna bayan aiki da ƙwayar da sunna a bar bid'a a bar shirka kaga amma an samu an akwai ina ka samu wasu malamai suna malamai ne kan malamai Allah kan mutanen Allah ne kuma su sai ba addini ne ba sama addini ne ayi Qur'ani sunna galgajiya ce tsohon addini eh tsohon ba ta tsohon ta tsohon da wajen ku ba amma a addinin Allah abu Qur'ani sunna shi sabo me ne ya zama sabo saboda sun tashi shirka da bid'a dumu dumu haka suka ga ana yi wani shine tsohon addini amma wancan asali na Qur'ani wani shine sabo har zalunci ne in wai wallahi din mu da sunna wallahi da ganga muke kuma la kun kin gaskiya ne to wallahi in wa ba ku da jama'a ba ku da baka da wani intire kai mabi baka da wani intire kamar mutum ana kiran ga Qur'ani sunna ka ce gargajiya haka mu gada wallahi baka da wani anwani shi ne kiran ka shi ne ki kada anwani shi imma wani duniya na kudi imma wani matsayin shi amma kai dai mabi baka da wani intire baka da wani anwani baka da samun wani anwani a wurin shi ka zo ka bi Qur'ani da sunna ka samu tsira duniya da lahira ka huta da wahala duniya da lahira amma wallahi shirka a duniya ka wahala ba cin nasara ka rasa imaninka kuma ga wahala jina a mutuwa wahala a suna wahala a arme wahala rayuwa wahala wallahi haka suke kogin ka duba wahala ce problem aka baka mutuwa ka shiga uku wallahi ka shiga uku kana ciwon mutuwan naka turbulan da makan sarki talaka ne ba su tausayin ka ba su tausayin ka kan iya mutuwa kudin fatiya sai an kawo za a binne gawa ko sani sai an kawo kudin wanda ya sallah ma ce sai an wanda ya ce kaza da kudin mai sallah wai sallah sai ka nemo bashi amma wallahi dan wata tanga baiwa da sai ta ba ka ce ya ta batar kobi wata tana mutuwa ta ɓoye ta ce ta ɓoye mutuwa Allah ba ta gawa ba ta gawa ba sai ta ɓoye mutuwa wata daga ta wata sai da ta je ta ɗauki kayan ɗakin ta saida wallahi tana hadi sai ta ɗauki kayan ɗakin ta ta saida kayan ɗakin ta ta dawo ta samu kuɗi a nan ta wancan ƙwaƙwa ta mutu wallahi abin da ake ne ɗan uwa na akwai na cikin ɗan uwa zan waye mai mola mata shi ba ta lahiya a likita wanda abu da ba ta ke wakana ne in mai mola ya taimaka da kuɗin magani ya sayi likita ta mutu kudin magani ba shi da shi kuma ya san da abin zai biyo baya kudin sallah da fatiya da kudin uku da bakwai ka yi zuma rabai yawa ka tara da aka zo aka zo aka yi komi aka kare an zo fatiya ta awa kusa kusa ni wani tsari wani tsari ni tsayin zala ne ni tsayin zala ne za a ce wai uku za a tara uku Allah ku ta ni dai zara ne ba wata izala ku ya ci ku da iyawa wallahi ba wata izala ku ya ga bai iyawa problem ne mutum da jin da bashi dai zara ne ka kana da kiyan babu uku girma uku Allah haka ake shan wahala wallahi in arme ne wahala problem kyautar uwa da uba da kudin yan mata kudin kaka kudin waye kudin ga abin za ka shi na ji ya kai maka armi in suna ne bisa barka da gani uku malamin mai uku eh a zo rasuna ko ya ka kudin wasu sarka uku kudin waje uku da kawo a talame shi rasuna kudin malamai da goro ya ka nemo duka kuma a bashi karwata in duka rayuwa haka yawa cikin wahala amma babu rayuwa mai daɗi rawa kan kitabu sunna
ka huta duniya sabat ba wahala haka lahira in wani wani mai yin sunna bayan kurin fada da gaskiya don wala haka za su gobe kiyama ana kiranka ka bi qur'ani ka ce a ka bi can to kiyama haka za ku tsima gobe kiyama baka yara ba wallahi magana kenan kenan Allah ya ce gasa a cikin wuta wai zai ta hajjuna finnar suna gardama jayayya a gidan wuta tsakanin mabiya da da masu bi fa qulu du'afa min zuwa kabaru mabiya masu rauni za su ga manyan inna kunna lakum tabaa mu ne ku muke bi ga mu a cikin halin fa hadantum mugununa anna min sibana nar shin za ku mana maganin wani abu na azaba ku da rage mana me za su ce قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد
qala allazi istakbaru inna kullun fiha sunan mabiya sun yi jaje ga jagorori ku dai ku muke bi akwai wani amfani zamu samu na amana maganin azabar Allah sai su manyan za su ce to kuna neman mu muku maganin azaba inna kullun fiha duk da mu duk da mu a cikin duk da mu a cikin gotse to ko da duka cikin maganin wani abu ina abin bai wa kenan da mu inna kullun ga mu da gaba daya cikin ta kuma ha inna la qad hakam bil ibad Allah ya riga hukunci an karewa ba sabo nan ne ake cewa ayo ta shari'a daga ba daga shari'a akwai wani abuka akwai wani an kare Allah bai hukunci yayi fawa ba yayi hukunci yayi ma kowa hukunci kin babu wani abu sabo da za ku samu sai da kun ku zamana Allah kiyaye na Allah ce وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
to yanzu ana cikin wannan bala'i abin zai ishe su wa qala allazina fi an-nar bi khatrati jahannam ud'u rabbakum yukhaffaf 'anna yawman min al'adab yan wuta suna cikin wannan bala'i lati za su cewa masu gadin jahannama abokan zaman su kenan ud'u rabbakum yukhaffaf 'anna yawman al'adab dala ku roki ubangiji ku dan ku sunu malaku ku malaku ne saka malaku suna daraja ko ku roki ubangiji ya dan rage mana wani abu ko da kwana guda musamman dan hutu ko na kwana guda hutun azaba ku roki Allah dan sa a dan rage mana ba gaba da dake ba a dan rage yukhaffafu anna a dan rage mana nan sai nan ba dake gaba da ba a samu wani wuni wanzu a dan rage azaban ita kuma azaban sa'ada ce azaba kullun da girin karuwaki ba ta ba azaban huta ba ta ba kullun da girin karuwaki da suka nema a samu wani wuni wanzu a dan rage musu shine maza lake ban labarin amai tambaya Abu Lahab ga abu ɗalib ya maka iyaka kariya ya maka iyaka gudunmuwa shin zai amana da wani abu daga cikin abinka ya ce eh ya amana abinda ya amana an mai rango mai dalilin abinda ya yi an kawo shi gehin wuta bakin idan sau kusan gehin wuta bakin idan sau amma kwallo tana tafasa shi ne dama-dama ya adamu shi ne ma baban azaba gaba ɗaya ba kenan nan za su nema a ɗan rage musu a rage mana wani abu na azaba a wuri guda sai su mala'ikun za su mai da amsa ga ‘yan wuta ƙalu awalam taku a tafi
قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا an ƙare وما دعاء الكافرين إلا في ضلال da kiyaye Allah ce ƙalu sai su mala'iku su ce ma ‘yan wuta wannan tambaya da kuke a muku ragi na wuni da ɗaya na azaba awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin a can duniya manzanni da aka aika muku ba su je muku da hujjoji ba suka gaya muku irin wannan hali na wannan rana ha kuke tambaya da neman ragin wuni ɗaya ƙalubala za su e manzanni sun je tabbas ƙalu tun da kuwa kun tabbatar da sun je fadu'u malakun su hamu abin ha mana kuku ya da uku kuku roƙi allah kuma dai mun ciki eh sai fadu ku ku yi adda uku kai mu lagu ga ka mu lagu ko adda ba su ko adda ba su ba musu adda ka mun kanta a baya da malaku suke addu'a ga masu imani Allah gafarta mun bayanka Allah ka shirye da su Allah ka sa su gidan aljanna ko masu imani ko kaga amma wannan su wanda da ma a adda amma kamar mu ka da maka zai su malaku sai ma mu imani adda ko bai ba amma wannan za su nema ma a musu a musu addu'a za su ce a ku yi addu'a ku ku yi addu'a ku ke so ba sa yi shi kuma Allah ya ce wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal shi kuma kafiri ko yayi a banza a banza ce wai wannan ne suke ba labari wai yazo yazo wajen mikilishi mai mai tsire yace tsire ne nawa yace 20 20 to ya daga ya daga alban shi ya hudu ga nawa gare shi ya saya ko ya kakwai dariya hullu ne da ya ba da kare mutsine ya zagi kundin da abin da hudu ya ce ina yake ta gashi a ce abanja abanja ya mun jaba ce ya mun jaba ka zagi banza ce ya jaba ya zagi ce zagi yana addu'a yana cikin tsere ne kuma bangare cikin hulɗa so ya ƙari ya diba za mu wanda shi sa ke gani wanda ya gani cikin nan shi ne cikin nan addu'a ka wani a banza ko su yi abbata wani komi ya Allah ce gaba
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
tabbas يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
na ‘yan uwa duka mun ji bayanai na wannan gwagwarmaya ta wannan bawan Allah a hadar fir'auna da irin da yadda abu ya ƙare ya kwashe Allah ke gaya mana cewa inna lanan suru rusuluna inna lanan suru rusulana wannan alƙawarin Allah ne din aka gwagwarmaya a ji ba daɗi a yi kaza ƙarshen lamari dai wannan alƙawarin Allah ne ce mu za mu taimaki manzanninmu su kadai ce wallazi na amunu da masu imani alƙaula ne zai taimaka musu ɗan zai ce to ai ai mun ya mutu shahada a ɗan wa shahada ga mai imani na tsara cewa ba kuma ba bace ba in dai akan Allah kake yi shi yin shahada ma wata baiwa ce ta Allah maka amma gwagwarmayar da sarƙarya ko da an yi shahada an yi gwagwarmaya wani ya mutu wani ya ji ciwo wani hannu da wani tsawa ɗaya ƙarshen lamari dai nasara tana ga kan gaskiya tabbas ta ga masu imani kuma na ga wani alimi ba ta gwagwarmaya kan sarƙarya ba ƙarya ta ci nasara har abada a an yi ɗan ku ba wacce ce ƙarya hudu take bata aya amma ƙarshe ta ga gaskiya take tabbata da aka yi abin da aka yi wani alƙawarin Allah ne ce inna lanansuru sulana lalle tabbas mu masu taimakon manzanninmu ne wallazi na amonu da masu imani fil hayatun duniya a rayuwar duniya Allah sai ya taimaki manzannin Allah da mabiyan manzanni masu imani kuma wayo mai kuma a shan haka gobe kiyama Allah zai taimake su ya bayyana da su suke kan gaskiya kuma ba su alƙawalin da yana aljanna zai tabbata tabbata gare su shi ne gobe kenan gobe kiyama ranar tada mana masu shaida za su musu shaida akan aikin kware tabbas ne Allah ci gaba
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار na'am Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimina ma'adratuhum wannan rana da ke baku labari na tawakana a ran nan duk wani azzalimi duk uzurin da zai kawo wa uzurin shi bai mai amfani komai kenan a nan ake gyarawa ɗan waka ji kuskurenka kana kan hanyar shirka da Allah ko kana kan bida kaka saba Allah ka ji wa'azi don maka a nan ake gyara kaka kuskura kiyama ta bayyana gare ka kana kan abin da babu hujja kan shi annan kake ji da uwaye da kakannu da garu ɗan garinku lahira babu ɗan Nijar ko Nijeriya ko China ko Amurka a nan ake nigerian ake faransai a yi abinaken a yi waye faransai a lahira kowane ɗan lahira ne wallahi kinan tun da wuri ka gyara a can babu wani ba hujjar zaka ba uzuri yace a ranar kiyama la yanfa zalimin ma'zaratum duk wani azalimi uzurin zai kawo ba a karba walahum la'ana kuma Allah ta tabbata wannan tsinuwar Allah ta tabbata daga su kuma walahum su'udar gida mummunan gida gidan wuta ya tabbata da su tabbas na Allah ce gaba
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب
Allah ce wala kad atayna Musa al-huda wa awrasna bani Isra'il al-kitab Allah ce tabbas iya tabbatar da cewa mun ba Musa da shiriya Allah ya koshe manzo ne mai shirye da bani Isra'il kuma mun ga da bani Isra'il al-kitab wa na at-taura ɗan wa kun san at-taura Musa alayhi salam bayan duk abin da ya da fir'auna wani gwagwarmai aka ta yi shekara shekara aka ta yi gwagwarmai babu littayi a hannun musa musa kun yake da wahayi ne kurin ya magana da allah an mai wayin kaza duk abin da aka yi fir'auna gwagwarmai babu littayi a hannun musa bayan an halakar da fir'auna ne aka ba shi a taura alkawarin allah kenan wata kisa da lokacin ba wa'azi yana wa'azin turmi ta ke ya fir'auna shi ma wani dan malami ne a taura alfadari ko tamanin ya san arba'in shi ma shi ma ya san a taura dole hira banza ce kurin ƙarya ce fir'auna bai gaba a taura sam bai gaba a taura fir'auna bai gaba a taura bayan an dilim yadda shi ne Allah wa Musa a taura bayan Musa alaihi salam Musa alaihi salam an san da kisa shi bayan ƙetarwa daga daga daga Masar shiga Palestine yayin Allah na umarnin shiga Baitul Maqdis bai samu shiga ba ana kai da kawo cikin dimuwa wanda kuma dimuwa wannan laihi ne na banu Isra'il amma da gima da ake a yanzu Allah na umarnin shiga Baitul Maqdis banu Isra'il sun tsorata suna tsoron mutanen suka ce Baitul Maqdis suna ga bisa iyakarsu Musa kuma bata labarin wannan umarnin Allah ne ya tura ko da gida sha biyu wannan ya tura ki ne ku je ku yi rahoto ku gani amma ku zo ku abin tsoro ku ga mu ku ga kowa domin umarnin Allah ne mu shiga suka je suka ga garin suka kare rahoton su suka dawo suka ce kaya Musa ha lana da kula ma da mufiya ta ba ta da bukatu la inna nanu qaidun sace Musa ha gaskiya mu wa bai wa mu jaba halaka da kanmu ka je kai Allah ku ka je ku yaki da Allah ka je da kai Allah ku yaki muna nan ba mu shiga wannan garin ba ta kawo da mutane suna shiga wannan garin wani ya karantar da kai kenan dama a falsafa ba ta mutane dama akwai wata al'umma sabanin ƙariya yau ta yahudawa da tarihi ƙariya suke kawowa wasu ne masu palestine shi masu kudus kaga wannan ta karantar da kai kayan musa ma ya dawo daga masar al'umma ce zamananna ko masu ƙarfin gaske a wannan garin kudus illa a wancan zamani allah ya ba musa garin musa annabin allah ne manzo na Allah ne ya bashi umarnin shiga wannan garin ya ƙi garin ba don ƙabilar ko jinsi ba dalilin addinin Allah kin daman gari ne mai mutane ƙabilu da komai a garin ba ta kace dai Musa suka ce mai su ba za su shiga ba bisa iya kasu kai je kai da Allah guya muna nan ba ma shiga ba bai samu to wannan abin da aka yi sai Allah ya musu wata wata kuba aka cikin dimuwa shekara 40 aka yi Allah ce suna ciki sun mutu daga matar ba su ga kukunsu ba suna yawo a je a wani an tafiya ya a dawo wurin da aka fara haka suka yi dole zaman da aka yi a cikin wannan ɗimuwa suka duk zaman da musa yi har musa allah mai cikawa harun allah mai cikawa musa bai kukunsu ba cikin ba haka haka harun su kukunsu ba a wannan kewayen ne har maza allah ke cewa zai sarma yake cewa inda ina kudus da na gwada muku inda kabarin musa da harun daidai jihawa da kibiya daga betul muqaddas Musa a gabas ya mutu, bai shiga ciki ba. Kenan a taura an ba Musa bayan halakar da Fir'auna, kuma bayan Musa da salam Allah ya kawo da annaba masu yawa duk ƙarshen a taura ne. Wasu na akita na annabi Dawud, annabi Suleiman, annabi Zakariya, annabi duk wannan suna kan a taura ne ba. Allah ya kawo da annabawa da yawa ƙarƙashin a taura. shi ne cewa aure suna bani isra'il alkitab muka gada bani isra'il da littafi mana at-taura dan ba Musa aiko da annabawa da yawa karshen at-taura yace hudan wa zikra li ulil albab wannan attaura littayi ne na shirya kuma da tunatarwa da galgadi gawa ga duk mai hankali ya samu cikin masu hankali Allah ce gaba
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار na'am in bayan da wajen labaru Allah ka ce manzan shi ka ji dai abin da ya waka dole ana shi labari ne ta tasiriya ga abin da abin da ya waka na ba kai nan haro ba Allah ce fasa biyar ka yi haƙuri ya Muhammad ka yi haƙuri inna wa'adallahi haq alƙawalin Allah na tabbatar da gaskiya ba nasara ga gaskiya da rabotar masu imani da azabtar da marasa imani don azabtar da ke alƙawari ne duka alƙawalin Allah alƙawali ne na gaskiya kinan ka ci gaba da abin da ke gabanka wastagfir li dhanbik kuma ka nemi gafarar ubangiji akan kurakurai wasabbi bihamdi rabbik bil ashi wal ibkar ka ci gaba da tasbihi tsarkake ubangiji da godiya ga Allah ɗan wannan mene kenan ka ci gaba da ibadar Allah kai abin da ke gabanka wannan abin da ke gaba gaba daya ko me yanda Allah ya ce haka abin zai wakana kaka dama kanka ka ci gaba da ibadar Allah ka zama tasbihi da gode ma Allah sahiya da murici an ce aka ce alashi daga la'asar a zai tana ciki haka haɗin yawan aka ce a tsakarar aka ce al'asaba da aka zaba al-masako a saba da abin da aka yi daga keto alfijir ya shiga saba alashi an azka aka ce almasa an ce tun daga bayan la'asar ya shiga har zuwa magariba magariba tana ciki illa akwai azkar da za a ce ka yi shi bayan misali magariba kayan ka canza kawa kaga wannan an kayyade sallah magariba ma ce maka azkarkin masa in dai kai shi bayan ta har zuwa magariba kai ka samu azkarkin masa ya kai amana mu nake ya ci gaba da neman gafara ubangiji da yin tasbihi sahiya da mulki dan haka kamata mu ci gaba da yi Allah ya cika mu da imani Allah mu shi mu gaba daya wannan kamata mu tsaya ganin lokacin namu ya zo ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته